الحمد لله الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين كان أجود الناس وأكرم العابدين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه سادات المتقين أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون وأنفقوا مما أعطاكم الله في سبيل الله ولا تمسكوا ولا تبخلوا واعلموا أن الأيام والليالي خزائن للأعمال وملفات للأقوال والأفعال وهذه الملفات والخزائن محفوظة عند رب الأنام لا يتطرق إليها غش ولا تدليس لا نقصان ولا زيادة فإذا مات الإنسان جمعت هذه الصحائف وجعلت كتابا يعطى لصاحبها يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا عباد الله إن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح الخلق وشؤون الدين كما أن منعها وإنفاكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين على وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها انتهى كلامه رحمه الله إخوة الإسلام يجب على أفراد الأمة الإسلامية التعاون لتحقيق مصالح الإسلام ودفع المفاسد عنه كما يجب الانتباه واليقظة ومساندة ولاة أمر جامعنا هذا جامع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذلك بالدعاء لهم بالتوفيق وحسن الرعية والصلاح وتجب مساعدتهم في أداء واجبهم لحفظ المسؤوليات والحقوق ويلزم طاعتهم في المعروف ومعاونتهم بكل الإمكانيات في طاعة الله ورسوله كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فما أحوج الأغنياء وأهل السعة والمال والإخوة في الله جميعاً إلى فهم أوضاع الجامع وأحواله وشؤونه وما أحوجهم إلى معرفة الحقوق الواجبة له على المسلمين ثم ما أحوجهم إلى الإنفاق في سبيل ذلك كما قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال معاشر المسلمين فمن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل بالمال فإنه يورث فساد القلب وآفات في المال وبه تحل النكبات والنوائب كما أن الإنفاق يطهر القلب وينمي المال ويحل فيه البركة ويتصف, ويتصف صاحبها بالرحمة والشفقة والإحسان ومكارم الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيها إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك وأن خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف صححه الألباني ثم قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم
lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne yake saka ma masu sadaka fi sabilillah godiya ta tabbata ga Allah wanda yake mai ma waɗanda suka ciyar da dukiyansu a tafarkin Allah godiya ta tabbata ga Allah shi ne dai wanda yake san masu kyautatawa kuma baya tozarta ladan mummunai masu miƙawa godiya ta tabbata ga Allah ina gode masa ina ƙara gode masa ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shine abin bautan mutanen farko shine abin bautan mutanen ƙarshe ina shaida lalle annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon sa ne shine ainihin amintaccen Allah a ban kasa ga baki daya shine mafi kyauta cikin halitta shine mafi karamci cikin bayin Allah ga baki daya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sahabbansa da mutanen gidansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alƙiyama bayan haka wannan juma'a tamu yau muna goma sha takwas ga watan sha'aban hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a ƙidayen miladiya yau muna biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuɗuba babban abin da za ta mai da hankali a kai shine jawo hankali akan ciyar da dukiya fi sabilillah da nunar da waɗansu hujjoji na shari'a hujjojin nan na ƙur'ani da sunna waɗanda suke zabararwa akan taimakawa domin ciyar da addinin musulunci gaba babban manufanmu a wannan domin ya ƙara zaburar da mu al'umman musulmi masallata wannan masallaci akan mu miƙi mini da gaske mu nemi taimakon Allah ganin mun gina ma Allah ɗaki kuma mun kyautata ginin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala la'akari da cewa mun yi ittifaki tun shekaru biyu da suka gabata cewa insha Allahu ta'ala a duk shekara za mu keɓe waɗansu watanni kamar sau biyu a shekara za mu yi gangani za mu tara dukiya wanda za mu ci gaba da ginin wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala irin yadda muke tattali muke kintsi da shirye-shirye na gina ɗakunanmu to haka nan muke so ne ma Allah wannan kara mu gina ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗaki da kyakkyawan fatan Allah ya gina mana gida a cikin gidan aljanna mun sani cewa a shekaru shekara ɗaya da rabi da suka gabata mun yi wannan gangani kuma alhamdulillah wannan gangani ya ba da ma'ana matuƙa domin mun samu waɗansu daga cikin al'amuran da muka tasa a gaba a wannan masallaci mun cimma manufofinmu a kansu amma muna nan dai muna roƙo daga falalan Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muna nan dai fakirai zuwa ga Allah subhanahu wataala makwadaita zuwa ga Allah muna nan ba mu wadatu daga falalan da ke wurin Allah subhanahu wataala ba a wancan lokaci idan ba ku manta ba mun rattafo waɗansu al'amura guda ashirin da biyu ko ashirin da uku wanda shi ne bukatun wannan masallaci baya ga kammala ginin wannan masallaci da alhaji suleiman barau ya yi allah ya saka mishi da alkhairi baya ga taimako da masallatai da makarantun islamiyya da ɗaiɗaikun mutane suka rika badawa wanda da shi ne aka fara turban gina wannan katafaren masallaci wanda a lokaci ɗaya zai iya ɗaukan mutum dubu hudu da ɗari uku to duka wannan waɗanda suka taimaka allah ya saka musu da alkhairi to bayan an gama wannan gini kuma dama kamar yadda muka sani a cikin babban taswiran wannan wannan cibiya ne albarka muna da baya ga ginin masallaci akwai ginin masallaci na mata alhamdulillah ga nan an gina shi a can nesa da masallaci amma fatawa na ilimi ya nuni akan cewa masallacin mata baya halarta ya nisa daga masallacin da maza suke wato yanda ba za su rika ganin liman ba ba kuma za su rika jin sautin shi ba idan babu lafifinsa haka allajinatu da'ima ta tabbatar da wannan fatawa wannan ya sanya muke ganin lalle lalle masallacin mata yana da bukatun ya kusanto inda ko da babu lafifika mafi karanci mata za su rika ganin liman za kuma su rika jin sautin shi ko da babu lafifika to akwai wannan akwai kuma gina wato cibiya ta karatu wanda muka san shi da library akwai gina asibiti akwai abubuwa da mabambanta wanda ke duk a wancan lokaci mun yi magana a kansu to kuma yan uwa sun ba da gudunmuwa matuƙa domin a wancan gangani da muka yi mun tara kuɗin da yake bai ƙasa da miliyan biyu ba duk da kasancewa a dukan fari bugun fari mun tara naira miliyan ɗaya ne da dubu kamar ɗari shida amma a hankali a hankali kuɗi na zuwa a hankali a hankali kuɗi na zuwa kuɗin nan sai da suka taru suka kai kusan naira miliyan biyu to alhamdulillah a wancan lokaci mun yi bayanin yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe mun yi bayanin irin waɗannan abubuwa waɗannan abin nan kanta kanta da aka yi su na sanya alkur'ani mai girma ga sunan a gaban ku kusan guda goma sha takwas wanda mun kashe kuɗi ya kai dubu ɗari shida da wani abu a kansu mun sanya abubuwan sanya takalmi wanda yake da yana da karanci a cikin masallacin mu kuma haƙƙin duk wanda ya zo masallaci ne a samun mishi da wurin da zai aji takalminsa domin ya zo ibada kuma ya zama hankalinsa a kwanci kar ya fita daga masallaci kuma ya kasance an sace mishi takalmi wanda shi ma mun kashe kuɗi masu yawa akan wannan sannan cikin shela da muka yi aka samu waɗansu bayan Allah mutanen kirki Allah ya ƙara musu haske da buɗi su ma waɗanda suka ɗauki nauyin dasa itatuwa a wannan masallaci baki ɗaya shi wannan bawan Allah ya ɗauki abubuwa guda biyu cikin abubuwan da muka yi bayani da dasa itatuwa da kula da su har ya zuwa sarayi sannan da kuma samar da borehole wanda zai ba wurin ruwa da izinin Allah subhanahu wata'ala kuma duka ya cika waɗannan alƙawura na shi ya samar da borehole ga yakin shi ne ke kusa da banɗaki a can gefe a gefen arewa sannan ya samar da itatuwa wanda an daddasa su kuma ya ɗauki nauyin waɗanda za su rika kula da shi har ya zuwa lokacin da za a sami itatuwan su tashi kuma sun tsaya kai da fata sun yi bakin ƙoƙarinsu amma an ɗan samu tuntuɓe a hanya amma ba daga gurin shi bane wannan ya kawo abin ya tsaya har waɗansu daga cikin itatuwan da dama sun mutu to ashe labari ya isar masa cewa itatuwan nan sun mutu kuma gashi an samu wata baiwan Allah ita ma ta dasa waɗansu itatuwan su ma dai ba samu wannan gata na kulan ba to bai wuce sati biyun nan ba aka zo mani da bayani cewa ya ce shi ke kwana a rai da shi ke tashi a rai da aka yi sake neman waɗansu ma'aikatan yanzu haka ina jin jiya an sake dasa waɗansu itatuwa a nan kuma ya ɗauki nauyin ci gaba da kula da su har ya zuwa lokacin da za su miki to muna fatan Allah ya inuwantar da shi a gidan aljanna da shi da iyayensa da baki ɗaya Allah ya ƙara mishi haske ya ƙara mishi buɗe kuma ƙara mana masu zuciya ire-iren su to sannan yanzu babban abin da ke gabanmu wanda kuma shine yanzu muka taso a gaba la'akari da ittifaqin da muka yi da ku a baya shine idan kun lura yankin nan gabaki ɗaya ya ɗan gangaro da haka duk ruwan da ya zo daga arewacin yammacin masallacin nan duk ruwan da ya taso daga angoyi ta cikin masallacin nan haraba masallacin nan yake wucewa wannan ya sanya masallacin yake samun zaizaya a wurare daban-daban to amma cikin taimakon Allah sai Allah ya ba mu iko cikin gangamin da muka yi wancan karo muka samar da wani katafaren hanyar ruwa tun daga bayan ginin wannan ajujuwa da ke abin nan yamma da masallaci ga yanayin ya shuɗe ta kudu da masallaci sai da ya bi ta gabas ɗin masallaci sai da ya sadu da wannan kwalbaki wanda yake katafaren hanyar ruwa ne to sai da shi matsalarsa har yanzu ba a samu daman gini shi ba da haka yana nan a matsayin shi na haƙin ƙasa idan damina ta sako akwai barazanar cewa hanyar na iya lalacewa da haka aikin naira goma yana iya koma mana naira hamsin to wannan ya sanya muka ga lalle lalle mu tallata da al'ummar musulmi lalle a kawo gudunmuwa domin fitar da nagartaccen hanyar nan ya kasance mun yi mun gama da wannan aiki da izinin Allah sannan idan kun lura a arewa da masallaci mun ɗauko gini haraban masallaci duk da kasancen ba iya haraban masallaci ba ce duk yankin nan gabaki ɗaya haraban masallaci ne har wannan titi da ake tafiya na arewa da masallaci duk yana cikin filin masallaci ne amma masallaci yana da awa ne yana kira ne da haka ya haƙura da wannan hanyar ya bamu al'ummar musulmi domin al'ummar musulmi su shigo da ababen hawansu masu shiga ungoyi masu shiga ungoyinsu wannan masallaci ya haƙura da wannan hanya amma tsallaken shi kuma inda ban ɗakunan nan yake shi ma duk cikin harabar masallaci ne ya yi iyaka da wannan makaranta na firamare da ke gefenmu ta nan gefen za ta yi tako mai yawa ba wannan kalbatin shi ne iyakan harabar masallaci ba har ya zuwa ka tsara gaba can akwai waɗansu duwatsu can gab da gurin duwatsun ne nan ne iya harabar masallaci ta abin nan kudu hakanan ta gabas ga masallaci bincike na nuna cewa babu wani wanda ke da tako ɗaya duk harabar masallaci ne ta yamma da masallaci babu wani makwabcin masallaci da ke da tako ɗaya duk harabar masallaci ne to wannan ya sanya muka ga da buƙatuwar aƙalla inda yake da alaman a iya samun rigima gobe to lalle lalle mu sun himma mu killace harabar masallaci inda muka bar shi domin Allah mun bar shi domin Allah al'umma za ta riƙa wucewa wanda ya bada filin wannan masallaci yana nan yana samun ladan al'umma su ma jami'an wannan masallaci da sauran masallata da suka aminta cewa a bar wannan hanya domin al'umman musulmi su amfana su ma ladan su ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to amma mu killace inda a iya samun wata abin nan saba wani sabani ko wani sa'a sa'a tsakanin masallaci da wani kamar yadda muka buga misali a baya mun ga masallacin locust inda aka yi ta gwagwagwa a kan harabar masallaci da ƙyar aka samu aka kwaci kai to an ce da na gaba ake gane zarfin ruwa ya kamata mu mu gane wannan zarfin ruwan mu mu ɗauki matakin da za mu killace namu harabar masallacin to aƙalla waɗannan su ne manya-manyan al'amura da muka taso a cikin wannan gangani wanda kuma al'amarin yana da buƙatun tsakani da Allah kowa ya ba da irin gudunmuwan da zai iya badawa. mu daure kada ni ma Allah ruwa subhanahu wa ta'ala domin shi ya bamu ya ce aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku ne masu kula da shi kula aka baka to ka ciyar ma Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya naka jari ka sanya naka rabo domin zaka kwashe shi a duniya kuma zaka kwashe shi ranar tashin alkiyama domin muna sanar cewa sadaka ba ta tawaye dukiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sadaka sai da manzon Allah ya rantsuwa da Allah yace yace ina muku rantsuwa da Allah ma naqasa malun min sadaka sadaka ba ta taba tawaye dukiya duk abin da mutum ya bada fi sabilillah to sai dai ya renu ya ci gaba da ruruwa a gaban Allah subhanahu wataala kuma zai ga amfanin sa rashin sadaka shine ke haifar ma dukiya da fitintunu da musibu da tasgaro da abubuwa mabambanta da ke fada ma dukiya shi yasa idan aka ga wata kasuwa tana ta yawan gobara to a duba shin ana ba da haƙƙin Allah a ciki ko ba a badawa ana ba da haƙƙin bayin Allah ko ba a badawa in aka zo ta anguwa gobara na yawan faruwa to me anguwa ka bincika anguwanka akwai yawan ba a zakka ba a sadaka idan wani gida aka ga yana yawan gobara a bincika ba mu ce lalai lalai wannan shine dalili ba amma a bincika akwai yawan haƙƙin Allah ne da ciyar da dukiya fi sabilillahi baya samun gata a cikin wannan gida to da haka mu a wannan masallaci muna da bukatun mu yi da gaske kuma ni na zaɓi cewa lalle mu masallata mu gina ɗakin Allah mu gina da kanmu mu muka san muhimmancin wurin nan mu muka san muhimmancin wurin nan akwai waɗansu mutane daban-daban masu samu masu arziki masu zuciya wannan duk babu laifi in ka ga ya dace a tuntuɓi wani ka zo ka kawo mana sunan shi in takardar za a rubuta masa za mu rubuta in za a yi tawaga ne a je a same shi don ya zo ya taimaka za mu je mu same shi domin ya zo ya taimaka amma da shar'i ɗaya shine ban da 'yan siyasan nan yankin duk wani ɗan siyasa na nan yankin ban da shi a ciki in Allah ya so da ba za mu ƙara jin wani ɗan siyasa na nan yankin akan ya taimaka masallacin nan ba saboda an ja mu a ƙasa an yi mana ɗabi'a na walaƙanci da izgilanci na yi bayanin nan wani lokaci a wurin nan akwai ɗan siyasan da yake yana shugabancin ƙaramin hukuma ya ce zai ba masallacin nan naira dubu ɗari uku tun a lokacin ana gina masallacin nan a cikin haraba masallacin nan aka yi wannan tawo ya kuɗi wannan magana ya gama walajijin shi ya tafi bai ba masallacin wannan ba wanda ya maye mishi ya maye masa muka je muka same shi ga alkawarin da ciya mani ka ba mu wannan dubu ɗari uku ya ce ku haƙuri kuɗi bai zo ba in kuɗi ya zo ku zo aka koma aka koma an je gurin shi ya kai sau bakwai daga ƙarshe da kuɗin ya zo falon ma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura yayin da kuɗin suka zo aka sako kuɗin haka ya dubi ɗan saƙon ya ce mishi kai ni fa ina son ne in yi aikin da mutane za su gani irin su kwalbati irin su irin su irin su transforma irin su wani ne shi abin da yake so yake da aka dai masallaci ya haƙuri ba zai yi ba haka shi ma ya gama gantale shi ya tafi bai kwalbatin ba bai transforman ba haka ne shi ma ya tafi da tsinuwa da Allah wajen mutane Allah raka taki gona akwai ɗan siyasan da shi kuma nan saboda tsaban neman fallasa da tonan asiri ya zo kamfen ne da majalisa na shugaba da nashi tawagar na 'yan siyasa aka ba shi takarda ya yi alƙawura har ya ce a nan take a ba shi account number na masallaci saboda neman tonan asiri aka ba shi account number duk wanda ya ji shiru za a ce an turo ne kila kawai su liman ne da na'iban shi suka shiru da magana har yau din nan mun tuna masa mun tuna masa yau wannan alƙawarin shekara uku kenan a ba da account ɗin masallaci zai turo gudunmuwa a gaban sama da mutum talatin amma har yau ko naira goma bai turo ba baya ga waɗansu alƙawura da yawa masallacin yau shekara uku tun 2018 a watan disamba yau waɗannan alƙawura har yau ko naira goma bai bada ba kuma a nan yanki yanki kila ma za su yi kallon yana kai mishi a gidansa akwai 'yan siyasa na nan yankin da suka gayyaci mu je inda muka kai takardun a local government a sa hannu a duba a ba masallacin nan gudunmuwa alkali malam isaka shine ya tafi ya je akai mene akai mene akai mene baya da takardu da muke aika musu har yau babu wanda ya bada ko naira daya da dai sauran yan siyasa na nan yankin da aka mu riga mun cire su a cikin lissafi wanda ya bada yi makan shi wanda bai bada ba akan idan ka addinin musulunci zai tabbata akan idan ka da'awa za ta isa zuwa ga mutanen kirki akan idan ka mutane masoya Allah wanda Allah ke nufin su da alkhairi su kuma za su zo su yi alkhairin kuma ya amfane su a duniya da kuma amfane su gobe kiyama shi kuma wanda ya je yana ganin ya walakanta mu to ya walakanta kanshi bai walakanta mu ba domin ba mu ce ba mu je mun ce a bamu domin mu siya ba mun ce ne a bada domin a gina ɗakin Allah in aka gina ɗakin Allah Allah zai farin ciki da mu Allah zai kaunace mu mu ma muna fatan da haka Allah gina mana duniya mu kuma ya gina mana lahirar mu da haka babu laifi duk wanda ka ga ya dace kai ishara akan a zo a kawo ko takarda ko kuma a je a tuntube shi domin ya taimaka fi sabilillah cikin waɗanda suka kawo kansu akwai wanda ya gina wancan masallaci na mata Allah ya saka mishi da alkhairi ya same ni wannan sati ina wa'azi ga 'yan uwa mata a wancan masallaci na mata ya zo musamman shi ya kawo kanshi ya kawo kansa ya ce don Allah malam duk abin da ake nema a tuntuɓe ni in Allah ya soya da zan yi ƙoƙari in ga abin da zan iya yi to da ka wannan bawan Allah Allah ya saka mishi da alkhairi kuma insha Allah ta'ala idan muka gama shirye-shiryen za mu rubuta takarda musamman mu aika masa da shi injiniyoyin masallaci sun fitar da abin da wannan aikin na yanzu banda sauran aikace-aikace wannan kwalbatin da wannan abin nan kewaye harabar masallaci sun fitar da adadin bulo da muke nema da siminti da wane da rodi da kofa da mene duk sun fitar da shi amma sun ce mun da Allah ka faɗi adadin kakka faɗi adadin ga masallata don za su tsorata suna ganin kamar ko ragwaje ne aka gaya muku gaban ku zai faɗi sun dai ce don Allah kan faɗi amma ni kuma na ga masala an faɗi muna neman miliyan goma sha ɗaya ne da wani abu duk wanda ya ga cewa akwai aikin da zai iya ɗauka karan kansa ka zo mu nuna maka aikin mu haɗa ka da injiniyoyin sai sai maka lissafi irin yadda zai kasance sai ke aikin da kanka insha Allah ta'ala ladan mutum zai tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk da kasancewar na san akwai ma'aikata wanda yake ba su samu albashin su ba musamman ma'aikatan jiha ba su samu albashi ba ana musu sikirini to irin waɗannan mafi karanci ne su faɗi alkhairi in kuma Allah ya ba su ta wata hanyar su zo da shi in bayan an biya su albashin babu laifi su zo da shi kar kuma ce mun zaɓi ranar ganganin mu juma'a ta farko na watan ramadan da haka mun juma'a biyu nan masu zuwa kenan insha Allah ta'ala babu laifi yin sikirini wannan kira ne kuma zuwa ga gwamnati babu laifi yin sikirini dan muna goyon bayan gaskiya da gaskiya ko ne ya fito a karar shi amma yana da kyau kuma a yi kar'akari da yaushe ne ya dace a sikirini yaushe ne bai dace a sikirini ba ya dace a sikirini din a ban kaɗo rashin gaskiya amma ba ƙarshen wata ba ya kamata ya zama a farkon wata ne ya kamata ya zama a farkon wata ne duk da kasance muna yaba mu gwamnatin jihar Kaduna kasancewan ba tare da la'akari da wanda aka koyi su aiki ba ba tare da la'akari da waɗanda haƙoƙan nasu bai fito ba a baya wannan mun yi kira da babban murya cewa a tausaya musu a tsoraci Allah ya biya su haƙoƙansu amma muna magana akan waɗanda suka rage a cikin ma'aikata mun san gwamnatin jihar Kaduna ita ce farkon wanda ta fara ba da karancin albashi na dubu talatin Allah ya saka mata da alkhairi mun san kuma ta yi kokari tana kokarin bankaɗo abubuwa kurakurai to amma a rika sa rahama da tausayi saboda yanzu muna fuskantar azumin wata Ramadan daga wannan albashin fa babu wani albashi fa sai a cikin wata Ramadan to da an tausaya ma bayin Allah an ɗaga musu ƙafa ba don su ba domin alfarman watan Ramadana. Domin Ramadana farali ne daga cikin farallan Allah, da an ɗaga musu ƙafa an ce wannan sikirinin ɗin za a ci gaba dai amma za a baku albashi. Amma daga nan duk wanda gaskiyar shi bata bayyana ba daga cikin Ramadana ba za a bashi albashi ba to da ya fi maslaha. Da gwamnatin ta fi ribatan addu'an mutanen kirki ta fi kuma isar da amanonin da ke kanta. sau da haka idan ka haɗa da irin waɗannan da irin waɗanda ba ba su haƙoƙansu ba gashi babu magana mai daɗi to irin wannan fa gaskiya akwai damuwa tsakani da Allah da haka sai gwamnati muna baki shawaran Allah ya miki muwafaqa ki biya masu haƙƙi haƙƙinsu ki kuma ƙara tausaya ma mutane talakawanki wanda yake kina yi domin su ne to muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daga mu Allah ya rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da ya dame mu Allah ka yaye mana abin da muka tasa a gaban alkhairi Allah ka taimake mu mu cin masa ya Allah wannan gangami da zamu yi a satin farko na wata Ramadana wata biyu a sati biyu masu zuwa to Allah ka taimaki mutanen kirki kowa ya zo ya kawo abin da Allah ya hore masa akwai account number da aka mammanna a kofofin masallaci amma na fahimci waɗansu daga ciki sun yi yage amma za a sake manna insha Allah ta'ala a babu ne kuma duk wanda ke da abin shi a hannu to ya zo da shi ya kawo masallaci insha Allah ta'ala za a rubuta kuma zai samu shaida a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama ya Allah waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu mu da muke halin rayuwa Allah ka samu da imani Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka abin da ya tsafi mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare muka tsare mana imani Allah ka shirya mana ƴan matanmu Allah ka jatta mana samarunmu Allah ka tarbiyyantar da ƙananan yaranmu dattawanmu Allah ka albarka gare su shugabanninmu Allah ka ja makwarkwadin su zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah ka yaye mana kunci da talauci da kakani tayi ya Allah ka raba mu da yunwa ya Allah ka raba mu da kaskancin duniya da azaban gidan lahira ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya fitintunu da suka addabi wannan kasa Allah ka yayi mana Allah ka gafarta kurakuran mu Allah ka ɗaukaka darajojin mu Allah ka rayar da mu akan shari'a ka karɓo rayuwar mu akan shari'a a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk